أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحج من المسجد ويخرج المسجد من الحج ويخرج المسجد من الحج ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna ashirin da hudu ga watan biyat a cikin watanni na addinin musulunci idan ka ɗauko al-muharram safar rabi'ini al-awwal rabi'ini sani jumadal ula shine wata na biyat a cikin watanni na addinin musulunci shekara 1444 hijira ko mu ce ƙaura ta farin jikada fiyayye a cikin halitta binka bin Allah saba maka saba ma Allah wanda ya biyayya a gare ka ya shiryu daga makka zawwa madina wanda ya daidai da sha takwas ne ko ku ne masu zuwa makarantar boko sha takwas ne ko ga watan goma sha biyu shekara dubu biyu da ashirin da nawa da biyu miladiya Allah fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake mahalicin kowa da komi mai badawa a lokacin da ya ga dama ya karbe a lokacin da ya ga dama mai cikakken mulki ya sake mayar da mu wannan majalisi namu wanda muke gabatar da darasi na musamman a cikin wannan littafi namu mai albarka ɗaya daga cikin littafinmu na addinin musulunci mai sunan usulul iman fi dawil kitabi wa sunna da babban malaminmu a sheikh dr salih bin abdulaziz bin ali sheikh rahimahullah littafi ne wanda yake kirana ya kiraye ka ya kiraye ki domin gyaran aƙidanmu ta la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. In gyara tauhidina, ka gyara tauhidinka, ki gyara tauhidinki, mi tsantsar biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu tabbatu a kan tafarki na manzo sallallahu Alaihi wasallama. ‘Yan uwa musulmi, yau kuma kadiba, tauhidinmu yana buƙatar faɗakarwa da tunatarwa da motsarwa alƙashin wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin alƙashin ballighu anni walau aya dan uwa musulmi duk rigimar da ake kai kokarin gyaran tauhidinka kai kokarin gyaran kalmarka ta la ilaha illallah ka san ma'anarta ka san fassararta ka san yadda za ka yi aiki da ita, ka san yadda za ka tabbatu a kanta ka rayu a cikin kalmar la'ilaha illallah. Ka shiga kabari kana mai sanin kalmar la'ilaha illallah, ka tashi ranar alkiyama cikin ma'abuta tauhidi, ma'abuta kalmar la'ilaha illallah. A ina za ka san wannan a duniya? Shek Buhari, ban malaminmu, rahimahullah, yake cewa babun al'ilmu ƙablal ƙauli wal amal. Kai ilimi, kai sani kafin ka faɗi ko ka aikata. Ɗan uwa musulmi. Shi yasa wani malamin hikima yake cewa idan ɗalibai ba su banci ba, ta faƙa fa'in na lafiƙiha بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم مهم.
تفقه فإن الفقه أفضل قائدين فإلمي دومين شي إلمي شي نعمتي فلا نرجعيها إلى البر والتقوى وأعدل قائدين يلوى biyayya ga Allah da kuma tsoron Allah shi ne mafi daidan abin nufi. Kuwa da ilmu lahadi ila su
ilimi abin shiryar zuwa ne ya zuwa hanya ta shiryuwa huwal hisnu yunji min jami'i shada'idi shi kuma ilimi kariya ne kariya ne kuma abin tsira ne daga dukkan mi tsanani ashe ɗan uwa musulmi je ka makaranta kai ilimi ka san abinda kalmarka ta la ilaha illallah take ne abinda kalmarka ta la ilaha illallah take karantar da kai wannan littafi namu usulul iman fi dawil kitabi wa sunna yana kiran mu yana karantar da mu haƙiƙanin gyaran tauhidi ɗan uwa musulmi kai tsaye bayan bismillahir rahmanir rahim a sati da ya gabata mun yi darasi ne na 22 yau muna neman jagorancin Allah Allah ya jagorance mu mu samu dacen Allah subhanahu wata'ala dacen kalmar da ke cikin alkur'ani mai girma kuma samu dacen tabbatuwa akan sunna ingatatta yau za mu tashi darasi na ashirin da uku darasi na ashirin da nawa? da uku Allah ka jagorance mu tuntuban harshe Allah ka tsare mu ƙarancin ilimi abinda mu gane ba Allah gane da mu ba da bismillahir rahmanir rahim ‘yan uwa a sati da ya gabata, muna nan dai a cikin almatlabu salis, lubusil halkati wal haiti wa na hawiha. Abin nema na uku a cikin sha'anin sanya zobe ko sanya wani zare da sunan ya taimake ka. ya baka lahiya ko ya janyo maka wani abin amfani. Muna cikin hukumcin sanya shi wannan zoba ko rataye wani zare da makamancinsa, Malam ya karantar da mu cewa yin hakanan wannan haramun ne a cikin addinin Musulunci. ka rataye wani abu da sunan ya taimake ka, ya warkar da kai, ko ka ɗauki zobe na tagulla ko na azurfa ka sanya ko na wani baƙin ƙarye ka sanya, da sunan wannan abin shi ke ba da lafiya, ko shi ke janyo maka wani arziki ko wani abin amfani wannan haramun ne. Mun fara za mu yi wawaye adon tafiya, kaɗan. malam ya ce mana fa'ini ita kada labisuha idan mai sanya ita wancan zoban ko zaren ya ƙudurta annaha mu'assiratun bi nafsiha cewa abin da ya ɗauka ya sanya a jikinsa zobe ne ko ko wani zare ne ko wani guru ne ko wani tsimma ne, ko wani ulu ne, ko wata zoba ce, yanzu akwai wata zobanya da ake ba mu labari cikin makarantunmu na mata da ake saidawa wadda ta mallaka ce, in macenka ta sa a hannunta to sai abin da ta gaya maka. Kaga irin wannan, kaga tsancin ya zo a gurin mala. Eh? To waɗannan abubuwan duk haramun ne. To idan mai sanyan wannan ya ƙudurta cewa annaha mu'athiratun bi nafsiha za ta yi tasiri ne da karan kanta dunan lahi ba tare da kariya daga Allah ba. Huwa mushrikun shirkan akbar. Malam yace, in ji malam yace, mai usulul iman fi dawil kitabi wa sunna yace wannan mushirikun mushiriki ne kuma a shirka ma shirkan akbar ya yi shirka shirka wadda take babba ya yi shirka shirka wadda take babba inna shirka la zulmun azim ita kuma shirka zalunci ce babba wanda ya kudurta ya ɗauki wani abu ya rataya da sunan magani shi zai warkar da shi ko shi zai biya mishi bukata ba Allah ba yake da wannan aƙidar tsumma ne zare ne a warware ne a sarƙa ce a zobanya ce a cika rataya da sunan shi zai warkar da ba ba Allah ba to duk wanda ya haka in ji malai ce mushriki da kuma ya shirka babba fi tauhidin rububiyya a cikin tauhidin shi ta rububiyya li'annahu itaqada wujudi khaliqi mudabbirun ma Allah ta'ala amma yushrikun yace domin shi ya kudirta a cikin cewa akwai wani mahalicci mai juya al'amurra tare da Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa shirka ya sanya mishi abokin tarayya wannan abu na farko kenan abu na farko ka sanya abin da sunan shi zai baka lafiya shi zai warkar da kai ko shi zai yi muku wani abin amfani ba Allah ba to wannan a cikin addinin musulunci hadari ne babba zai kai mutum zuwa ga shirka kuma shirka ma babba wa ini taqada anna al-amala lillahi wahdahu yau kuma mai sanya wannan abin wannan zoban ko wannan tsimman ko wani abin da ya kama da shi kamar guru ko zobe da muku waɗin na ɗazuwan da matan aure ake zuwa a yi musu shi su sanya don mallaka idan ya ƙudurta cewa a dukkan al'amarin na Allah ne shi ɗaya wa annaha mujarradu sababun cewa shi ya sanya ne ya sanya ne don janyo sababi ya sanya wannan abin don cewa shi sababi ne wanda za ta kai shi zuwa ga Allah ya ba shi lafiya na biyu kenan shi abin da ya kudurta ya sanya wannan abin ne don wannan abin ya kai shi gurin Allah Allah ya ba shi lafiya ko Allah ya janyo mishi wani abin amfani ko Allah ya kare shi walakinnahu laysa mu'assiran amma cewa shi ba ya sanya shi bane wannan abin zai yi tasiri to in ku ya dauki wannan aqida inji malam shi ya sanya abin ne dan abin ya zamanto shine tsarin shi wanda zai kai shi wurin Allah ya ba shi lafiya ina ba ta kuna ganewa sai mutun ya nutsu da kyau ka san shi tohidi yana buƙatar tattaro hankalinka an uwa mai sauraron ko mai kallon a cikin bidiyo ko a cikin gidan tele na biyun shi a ƙidarsa ya sanya wannan abin ne sababi ne ba dan abin zai tasiri a karan kanshi a sababi ne wanda zai kai shi wurin Allah Allah ya ba shi lafiya ko Allah ya zanyo mushi wani abin abin amfani amma da sababin wannan abin to in ji malam ya ce shi ma fahuwa mushirikun shi ma mushiriki ne sai dami shirkan asgar shi ya yi shirka ce karaba shi bai kai wancan ba shi wancan babban shirka ne mutukar ba tuwo ba ba maganar Allah ya gafarta mashi in ya mutu inna Allah la ya gafiru an yi shiraka bihi wa ya gafiru maduna zalika liman ya sha. To shi kuma wannan, a'a ya ɗauki zobanyan ne ya sa, ko ta ɗauki mantirkin tasa, ko ta ɗauki tsumman tasa, ko ta ɗauki kaba tasa, ko ta ɗauki wato ulinta, ta sanya. Da sunan sababi ne, wannan zai kai shi wurin Allah ya kai shi zuwa ga Allah Allah ya ba shi lafiya to in yi haka ya shirka amma da sai dai shirka shi karma ce yace me yasa malai hudu haka yace li annahu annal amara li annahu ja'ala ma laysa sababan sababan domin shi ya sanya abinda ba sababi ba sababi ya ɗauki wani abu wanda ba sababi ba ne sababi bai cikin sabubban da ake riko da su a wurin Allah. Wartafati ila gairi zalika bi kalbi kuma ya juya ya zuwa wani wannan a zuciyarsa. To shi wannan wa fi'iluhu haza aikin shi wannan da ya yi ne ya ƙudurta cewa ga wani abu ya sa, amma sababi ne wanda zai kai shi wurin Allah Allah ya ba shi lafiya ko Allah biya mushi bukatar shi. Mala yace fi'iluhu hada aikin shi wannan zari'atun lilintiqali li shirkil akbar. Aikin shi wannan zari'atun lilintiqali zai zo ya tahi da shi ya zuwa ciruwa ya kai shi zuwa ga ciruwa ga shirka warta ke ma babba in yi tabbatu akan wannan idza ta'allaka qalbahu biya idan ya rataye zuciyar shi da wannan wara jaminha jalban na'ama'i au daf'il bala'i domin cewa shi ya kamnati yana kamna ne da gare ta jalban na'ama'i wannan abin da ya sa zoban da ya sa ko zaren da ya sa ko tsumman da ya sa jalban na'ama'i zai janyo mushi wata ni'imomi ne aikin shi ya nuna ya sanya wannan ne domin yana kamnar wannan abin ya janyo mushi waɗansu ni'imomi ne au da fi'li bala'i ko kuma wannan abin ya kare shi daga dukkan wani bala'i ba Allah ba shi yasa malam yace kenan aikin shi wannan zai kai shi ya tahiyya zuwa ciruwa da shirka wadda take babba saboda me za ta allaka kalbahu biya domin ya alakanta ya rataye zuciyar shi da ita kuma yana kamar wannan abin zai janyo mishi wata ni'ima ko kuma ya kare shi daga dukkan wani bala'i waɗannan su ne ababe guda biyu da malam ya mana bayani akan rataya zobanya ko kuma sanya wani zare ko tsumma ko wani abin da za ka rataya a jikinka da sunan ya baka lafiya ko ya kare ka ko ya janyo maka wani amfani da a wurin Allah subhanahu wata'ala daga nan babansu ya ƙare sai babe sabo da za mu shiga kuma a yau ina fatan ɗalibai suna bi na sau da ƙawa a cikin wannan littafi namu na usulul iman fi dau'ir kitabi wa sunna na Sheikh Dr. Salih bin Abdulaziz bin Ali Sheikh rahimahullah malam yace al-matlabur rabi'u abin nema dai na hudu da muke nema at-tabarruki at-tabarruku bil ashjari at-tabarruku bil ashjari neman albarka a wurin itace Neman albarka a wurin itace, wani gawanku ne? Eh, ko ni dirminku ne? Eh, ko da itace ku ce, kuke zuwa gurinsa kuke neman albarka. Wani a hajar, ko kuma wani dutsi ne, aka ce, gasan wani annabi a wurin dutsen. kuke zuwa gurin dutsen kuke neman albarka wannan dutsen ya sanya muku albarka ya baku albarka wani hawi ha da makamancinsu kun ji yau sabon babin da muke akai neman albarka a wurin itatuwa neman albarka wurin duwatsu an gane ko a ce ga wani san wani annabi cikin annabawa ta nan ya bi ko kuma ga wani karhi ga wani alamar karhi da wani annabi ya zo ya zamana ko wani mutumin kirki salihin bai ya zamana hamma tawadar shi ta zubu a gurin sai ga mutane suna zuwa suna neman albarka a wurin to dan uwa shafa ma kanka ruwa ruwan sanyi a matsayinka na musulmi mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina hukuncin wannan lamari yake neman tabarruki a wurin itatuwa neman tabarruki a wurin duwatsuwa duwatsuna da waɗansu makamancinsu at-tabarruku inji malam yace abinda ake nihi da at-tabarruku huwa dalabul barakati shine mutum ya rinka neman albarka wannan ita ce albarka gare ta bari je gurin ta roki albarka Allah ya bani albarka ko Allah ma iyana albarka ko Allah ma sana'ata albarka bari in je gurin ta ita zan roka ta sanya mini albarka huwa dalabul baraka shine neman albarka wa dalabul barakati shi kuma ka gane a musulunci neman albarka la ya halu min amareni baya huta daga cikin al'amurra guda biyu neman albarka in dai albarka kake nema a musulunci ɗan uwa ba al'ada ba ba ganin ka tashi ana yi a garinku ba a ko a ƙasarku ko al'umma garinku aka isko suna yi a'a in dai neman albarka ne kake yi a cikin musulunci to baya huta daga cikin al'amurra guda biyu sai ka nutsu da kyau ɗan uwa ka gane in na tashi neman albarkai ina ne zan je in neme ta malam ya ce maka in dai neman albarka ne a musulunci a matsayinka na musulmi fa ba magana kahuri ake ba ko mushirki ko ɗan bori eh ko mai bota jangare ko masaso ko uwar dawa ko doguwa ba shi ba ake magana kai musulmi da kai ake in dai neman albarka ne malaci la ya khalu min amrin baya huta daga cikin al'amurra guda biyu sai mala ya fara lamba ta farko neman albarka baya huta daga cikin al'amurra guda nawa ha biyu can farko mana ya mana darasi akan cewa neman albarka a wurin itatuwa ko ko duwatsu ko a malam ya mana ya mana yace zai mana bayani akan su to sai ya ce mana to in dai neman albarka ne baya huta daga cikin al'amura guda to lamba ta ɗaya ɗan uwa mai saurare ka saurara ka ji in ji mala an ya kuna tabarruka bi amri shar'iyyi ma'alumun abu na farko da za ka nemi albarka a wurinsa to ya kasance an ya kuna tabaruk ita albarkar ta kasance bi amrin shar'i a cikin al'amari na shari'a ta musulunci shari'a ta musulunci ta yarda wannan abin yana da albarka kuma ba yana da albarka kuma babu lai ka nemi albarka wannan abin bi amri shar'i ma'alum wanda yake sananne shari'a ta musulunci ta bayyana shi cewa wannan abin mai albarka ne kuma ana iya neman albarkarsa to ai kuma an tambayi malam ne to ka ce malam abu na farko neman albarka ya kasance a cikin al'amar na shari'a ta musulunci kuma sananne to kamar mi ya kamata ya kamara kamar mi wanda abu ne a musulunci musulunci ya yarda ka nemi albarkarsa ka nemi albarka wannan abin musulunci ya yarda ka nemi albarka wannan abin sai mala ce misulul qur'an kamar misalin alkur'ani mai girma eh alkur'ani mai girma littafi ne abin yiwa albarka kuma babu laihi ka ce albarkacin alkur'ani mai girma Allah ka biya mun bukatata Allah ka taimake ni akan kaza eh alkur'ani mai girma abin yiwa albarka ne shari'a ta musulmi ta tabbatar da alkur'ani mai girma abin yi wa albarka ne Allah ya albarkace sa misalin qur'an ma da shi kamar misalin qur'ani to mala ina dalili ka mana hujja mal islamu illa hujja shi musulunci in ka furta magana to mu same ka kana da dalili sai mala ya ce qala Allah ta'ala kwadar Allah madaukakin sarki ɗalibai idan ba su manta ba a cikin suratul an'am ina buƙatar bayan ta'awizi a kawo mana agajin wannan ayar wa haza kitabun anzalnahu mubarakun أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
wa haza kitabun anzalnahu mubarakun wancan littafin anzalnahu mubarakun mun samkar da shi ne abin yi wa albarka wa haza kitabun kaga wannan abin littafin wannan anzalnahu in ji Allah mun samkar da shi mubarakun abin yi wa albarka ne wa ya faɗa cewa alƙur'ani abin yi wa albarka ne Allah Allah shi waɗa ya ce mi wa haza kitabun anzalnahu mubarak wannan littafi abin sabkarwa ko mun sabkar da shi ne abin yi wa albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi kuma yana gaskata abin da ke yadayhi gaba gare sa kuma mun saukar da shi ne litunzira ummar qura dan ayi galgadi ga uwar alƙarya ita ce makka wa man haula da ma sauran garuruwa wanda suke kewaye da duniya gabaki daya to ka gane walladina yu'minu bil akhirah waɗanda suka yi imani da ranar ƙarshe sun imani tabbas ranar lahira akwai ta akwai tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala akwai ranar da zaka tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala tabbas da labarin da ake ba su na lahira sun imani da shi shi yasa can cikin suratul baqara yake cewa walladina yu'minu bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinu su da mu'minan nan gabar lahira tabbas sun sakankance lahiran nan tabbas akwai ta to waɗanda suka yi imani da ranar ƙarshe yu'minuna bihi su suke yin imani da shi alqur'anin da Allah ya saukar abin yi wa albarka ashe kai musulmi mai kalmar la ilaha illallah kai ne ake so ka gane alkur'ani abin yi wa albarka ne alkur'ani yana da albarka yu'minu nabi wayanda suka yi imani da ranar ƙarshen nan dai ranar lahira an ambace da ranar ƙarshe saboda daga- daga ita babu wani yini da zai dawo an yi hisabi an ƙare shi kenan to mummune na gari su ne suka yi imani da shi alƙur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun kuma su a bisa sallolinsu suna masu kiyayewa ka gani an kawo imani da da ranar lahira aka kawo mummune na kwarai su yi imani da alkur'ani daga Allah yake kuma abin yiwa albarka ne sai aka gama shi da maganai mummunan waɗannan dai suna kiyaye sallolinsu yau a rayuwa da ake ci babu ɗan haɗari a rayuwa a yau a duniyanmu ta yanzu illa kamar mut- mutumin da ke wasa da sallah siffa ce ta masu imani wa hum ala salatihim yuhafizun alayhi su mummunan nan dai wanda suka yi imani da shi alqur'anin da aka saukar sun yi imani da ranar alkiyama yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar za su tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala to su ne suke kiyayewa a bisa salloli cikin suratul mu'minuna ayya ya kawo da cikin suratul ma'arij duka sifofi na mu'minai an kawo wallazina hum ala salawatihim yuhafizu Wal- wallazina hum ala salatihim hafizun eh ma'arij da suratul mu'min duk sun kawo waɗannan to anan cikin suratul anam sai ce wa hum ala salatihim yuhafizun su mu'minan nan dai waɗanda suka yi imani da ranar lahira suka yi imani da shi alƙur'ani saukakke ne daga Allah kuma abin yi wa albarka ne babu lai ka ce albarkacin alƙur'ani Allah kai ne Allah Allah ka biya mana bukata ta domin alƙur'ani haza kitabun anzalnahu mubarakun Allah ya ce mun saukar da shi abin yi wa albarka ne to malam sai yake karantar da kai abu na farko neman albarkar da zaka yi ka yi shi ne a cikin al'amurra na shari'a ta musulunci ba al'ada ba ta garinku ko ta ƙasarku ko ta jama'arku ko ka iso ana neman albarka ta ƙabarin wane ko rawanin wane eh ko itaciya ta wuri kaza ana zuwa gurin a nemi albarka a'a ba shi ba ka nemi malamai na sunna wa ya sa'alar ulama'a wa ya ƙatadiya filmut tabi'ina yi sunnatun Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam. Malamai masu ƙoƙarin karantar da kai, ƙalallahu ƙalar Rasulullahi, ka tambaye su. Shin wannan neman albarka? Ya yi daidai da shari'a ta musulunci ko kuwa? to ya kasance neman albarkai a cikin al'amura na shari'a ma'alumu sananne misalul qur'an kamar misalin alqur'ani malam yace Allahu ta'ala Allah madaukin sarki yace wa haza kitabun anzalnahu mubarakun wannan littafi ne da muka sabkar da shi abin yiwa albarka musaddiqul ladhi bayna dai mai gaskata abin da ke gaba gare shi ne wa litunzira ummal qura domin kuma ai galgadi da uwa al'ada ita ce makka wa man haulaha da sauran giye wato gurin da suke kewaye da ita duniya gabaki da walladina yu'minuna bil akhirah waɗanda suke yi imani da ranar akhirah yu'minuna bi su suke yin imani da shi alqur'anin nan sabkakke ne daga Allah kuma hallo abin yiwa albarka ne wa hum ala salatim yuhafizun kuma su mumunan nan su ne suke kiyayewa a bisa sallonin su Allah ka sanya mu daga cikin su malam yace fa min barakatihi kuma yana daga cikin albarka ta shi alqur'ani hidayatu shiryewa shi alƙur'anin shiryewa shi alƙur'anin kanshi yana ga cikin albarka shi alƙur'ani hidayatuhu lil- lil qulubi shiryes washi ga zukatan al'umma ana maka wa'azi ana karantar da kai ayoyin alƙur'ani to in Allah ya taimake ka sai ka samu shiryuwa a cikin zuciyarka inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira shi wannan alqur'ani yana shirye suwa ne ya zuwa hanya wadda take mai kyakya ta daidai in ka bi ta sai ka samu shiryuwa ka samu gidan aljanna kuma shi wannan alkur'ani yana faranta rai yana albishir ga mumunai waɗanda ya amalu na salihati suke aikata ayyuka nagari su ne azumi zakka hajji zumunci biyayya ga iyaye kyautatawa sadaka biyayya ga mazajensu idan matan aure ne kyautatawa suka biyo suke aiwatar da aiki na gari to Allah ya ce masu wannan mummunan waɗannan dai wanda alkur'ani yake musu albishir kuma suna aikata ayyuka na gari anna lahum ajran kabira suna da lada na musamman mai girman gaske a wurin Allah shine gidan aljanna wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah amma waɗanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba alƙur'ani ya ba su labarin akwai ranar lahira ranar ƙarshe irin ƙarshe akwai hisabi akwai tsayuwa gaban Allah ba su yi imani ba har suka mutu Allah ya ce atar na lahum azabar alima mun musu tanadi da tattali na musamman da ajiya ta musamman wacce iri azabar alima azaba mulima mai raɗi Allah ka tsare mu to yana daga cikin albarkar alkur'ani dan uwa ko ƴar uwa hidayatuhu lil qulub shiri wasi alkur'ani ga zukata wa shifa'uhu lis sudur da warkar wasa ga sudur iraza eh ya warkar da abin da ke cikin iraza na cututtuka shifa'un lima fi sudur yace shifa'un lima fi sudur shi alqur'ani waraka ne na abin da ke cikin kirasa dan uwa musulmi ana karanta miki alqur'ani golagulan ayoyin alqur'ani suna dukan zuciyarki suna dukan kirjinka sai ka samu waraka sammu ne aka maka sihiri ne aka maka baki ne aka maka dinga ƙoƙarin sauraron alƙur'ani kana karanta shi kuma babu laifi ma wani ya karanta maka shi ko ka sa ƙira'a ta rinka ratsa ka shifa'un shifa'uhu yace lisudur warkarwa shi alƙur'ani ga ƙiraza wa islahu lin nufus kuma shi alƙur'ani yana gyara kawunan mutane rayukan mutane eh islahuhu gyaran sa shi alqur'ani din nufus ga nafs rai eh qur'ani yana gyara ran mutum in kana sauraron gulagulan ayoyin alqur'ani kana jin wa'azi kana saurare shi to islahuhu lin nufus qur'ani yana gyara rayuka ina wanda ran shi ya kamu da cuta cuta ta manahuci cuta ta keta cuta ta hassada cuta ta bakin ciki cuta ta kama jika ko laulayi al'uwa musulmi rinka karanta alkur'ani kina sauraron gwalagwalan ayoyin alkur'ani shifa'un lima fi sudur waraka ne na abin da ke cikin kiraza dan uwa musulmi ku rinka sauraron wa'azi na sunna malaman da su karanta muku alkur'ani su fassara shi kalkashin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama kalkashin fahimta ta salafin sali mazan jiya tun daga sahabbai har ya zuwa tabi'ai har ya zuwa tabi'in har ya zuwa sauran malamai na sunna wa islahuhu da gyaran shi alkur'ani da ke gyara mi lin nufus rayuka na mutane wa ta'zibihi للأخلاق وتعذيبه للأخلاق كما شيء القرآن wato yana tahzib an ce tahzib lil akhlaq shi alqur'anin nan yawa yana tahzibinka yana tsoratar da kai ko ya gargaɗe ka ka yi ƙoƙarin akhlaq kyawawan ɗabi'u shi alƙur'ani ya gargaɗe ka ko ya gyara ka ya tsoratar da kai ta hazibi ya tsoratar da kai tsoratar su washe lil'akhalaq don ka samu ka yi ɗabi'a wadda take kyaukyawa shi ne ma'ana wata hazibihi lil'akhalaq ko kuma ka ce yana kwaɗetar da kai ga halulluka waɗanda suke ɗabi'u kyautawa. Kwaɗetawa al'ur'ani, shi ce ya tsoratar da kai daga mummunan ɗabi'a, ko kuma ya kwaɗetar da kai ga wadda take a halak ɗabi'a kyautawa. An tambaye uwar mummunai uwar Abdullahi Aisha radiyallahu anha. yaya ɗabi'un manzan Allah suke ta ce hulƙuhu alƙura'an. ɗabi'un shi alƙura'ani ɗabi'un shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine alƙura'ani ɗabi'ar annabi yadda kai ƙura'ani haka ɗabi'un shi suke haka mu'amalar shi take haka mazamantar shi take wa ta'zibihi lil akhala yana kwaɗaitarwar shi ga ɗabi'u waɗanda suke kyawawan ɗabi'u. Ila gairi zalika ya zuwa wani wannan min barakatihil kasira na daga albarkokin shi alƙur'anin masu yawa. ‘Yan ƙwamsu, wannan na farko kenan. Kenan abu na farko wanda zaka nemi albarka a wurinsa, shi ne abin ya kasance a cikin al'amuri na shari'a musulunci tare da shi kuma sananne mana ya kawo miki misalin alkur'ani da irin waraka shi da irin kwadaitawar shi ga ɗabi'u kyautawa da irin albarkocin da ke cikin alkur'ani na gyaran wato rayuka na al'umma abu na biyu da malam ya ce neman albarka la ya halu min amraini shine ke tahir darasin dan uwa musulmi baya wuta daga cikin al'amurra guda biyu inji malam yace abu na biyu an yakuna tabarruka bi amri gaira gairi masharu'in bi amri gairi masharu'in abu na biyu kuma ya kasance at-tabarruk abin neman albarka bi amri gairi masharu'i a cikin al'amari ne wanda ba na shari'a ba. Ai, malam ya ce maka daman baya huta ne cikin al'amurra guda biyu, na warko wanda shari'a tare da shi, ya kama ka misalin ƙura'ari. To, na biyu ne muke ciki yanzu, ‘yar'uwa musulma ko ɗuwa musulmi mai bi mu ko mai sauraron mu, ya kasance neman albarkar da kake gaira masharu, a cikin al'amari ne wanda shari'a ba tare da shi ba. Kattabaruki bil ashjar kamar neman albarka ta itatuwa, akwai wata itatuwar da ake tsawata. A shi gurin itaciyar ana faɗuwa ana sujada, ko ana kawo turare ana sa mata, ana zubawa a guru, ko ana kawo sadaka ana ajiyewa. Da sayan aka zo babu, eh, shi ba sani ba wani ne ya zo ya ɗauki ko wani aljini ne ya zo ɗauka ma wasu ne. Wal a hajar ko kuma a neman albarkar da kake wanda shari'a bai tare da shi ba kamar duwatsu shi na kawo muku misali akwai wani su duwatsun da za a ga alamu na sau na wani ɗan adam sai a ce ai san annabi wane ne ko a ga alamun karhi karhi wannan hwata da ake sheme ta a gyara ta a rina ta sai a zo a sanya ta a masallaci ko a gida mutum ya rinka sallah a sama to sai a ga san irin waɗannan fatar a jikin dutsen alamun yana kamar karayi amma gehi a ga wani baki-baki a ce ai nan ya zauna shi wani mutumin kirkin ai ya yi ɗan rubutun shi ko ya yi karatun shi ta wadda shi ta zube a jikin dutsen sai a zo ana neman albarka a ce wani dutse ne mai albarka dutsen nan ka ba mu albarka kaza ko ka kare mu da kaza ko ka biya mu bukatun mu kaza to gaira masharu wanda shari'a ba ta da shi ba wal qubur ko kuma a je gurin wani kabarin salihin bawa mai biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah Allah ya sa yayi rayuwarsa cikin tsoron Allah da kiyaye cin haram waliyan Allah alladina amanu wa kanu yattaqun ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yazan alladina amanu wa kanu yattaqun an rayu da shi an ga mutum ne mai imani mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai ƙoƙarin guje ma cin haram baya cin haram in ya mutu kawai sai ga mutane sun zo gurin kawar suna neman albarka shi bai san ma abin da ake ban Allah a rinka ce awali ne a ɗan kabarin waliyu wani ne kai sai ka ajiye albiyinka ko ƙadagonka mu da yara duk mun isko yanzu ne da wa'azuka da karatu yawa duka abubuwan yau da kullum mutane suke gane akwai abin da shari'a tare da shi akwai abin da shari'a ba tare da shi ba kuma an kwana washe gari sai a zo a gani kuɗin da aka ajiye babu wa ya zo ya ɗauki Allahu alam to akwai neman albarka da ake zuwa gurin kabari wal qubabi da da kuma qubab rumfa da ake yi wani bawan Allah sai a sai a yi runwa a gurin kabarinsa runwa suke yi waɗansu ƙasashen in kaje sai gani a gurin kabarin an zuwa yin ƙatuwar runwa sai a zo cikin ruwan shi ma ana neman albarka ana a ce ka shiga nan nan waliyuwa ne nan ya zamna ya yi kaza ya yi kaza ko kuma a jikin kabarin nashi a yi irin ruwa ku rinka leƙawa daga taga kuna neman albarka shi ne war ƙubabi da rumfuna da ake yi na kabari a gurin kabari wal biƙa'i da kuma biƙa wuri sai a ce ga wuri kaza can wannan wurin a rinka zuwa shi ma ana neman albarka a wurin eh wuri ne kaza kamar nan da wani sun mutane suke zuwa can wani ruwa da ake ce tafa da a wata jiha sai a zuwa can a ce sai ka je wuri wuri kaza wurin tafa da kin nan ka ɗauki wannan ruwan ka yi wanka ko ka sha to ana zuwa irin waɗannan wurare ana neman albarka irin wuraren shi ma gera masharu'in wannan shari'a ba ta shari'anta shi ba in ji mala wani hawi zalika da makamancin wannan to wannan in ji malam na biyun wani da muka waɗa neman albarka wanda ba na shari'a ba kamar neman albarka a gurin itaciya ko neman albarka a gurin duwatsu ko neman albarka a gurin kabarurruka ko neman albarka a gurin ruhuna da ake yi na gurin kabari ko wuri da ake keɓance shi a ce wannan gurin mai albarka ne ko ƙasa ta wuri kaza ana zuwa ana ɗauko ta ana ce ƙasa ce mai albarka da makamancin wannan in ji malai ce fa haza kulluhu min shirki wannan dukkansu suna daga cikin shirka nau'i'ika ne na shirka in ji mala ina ganin ana nuna mana lokaci yayi bai wuce minti shidda ba mu cika awa guda mu kuma da darasin namu muna ɗan rage minti goma wani gama wani gama minti biyar domin waɗanda ake kaima gidan radiyo da gidan tele kahin su sa faɗakarwar tamu suna yin kira'a ta minti biyu zuwa minti uku bayan an ƙare hallo muna gaya musu kai ya zamanto wa'azi daga an ƙare shi a sa music a a rinka kokari ana sa kira'a ta Qur'ani dan jama'a san cewa yanzu kuma an ƙare wa'azi na musulunci wani darasi wani abu ne kuma zai shiga gaba ina fatan anan ya kamata mu tsaya yau cikin jagorancin Allah mun gabatar da darasi na ashirin da nawa Da- ashirin da uku masha Allah Allah ya muku albarka insha Allah a sati na gaba in Allah ya kai rayuwarmu za mu tashi cikin darasi na 24 in kuma Allah ya karɓi rayuwarmu daga inda muke daga inda muka tsaya muna fatan zaratan malamai na sunna su ci gaba daga inda muka tsaya a cikin littafi namu na usulul iman fi dawil kitabi wa sunna na babban malaminmu a Sheikh Dr. Saleh bin Abdul Aziz bin Al Sheikh abinda aka ji mun yi daidai wannan ba yake mu bace ba dubara mu bace daga Allah ne kuskure da aka ji daga shedan ne Allah subhanahu wataala ya kankare abinda ke a kuskure ya tabbatar da abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunna ingantatta ƙarƙashin fahimta ta magabata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mana ikhlasi nasiha nan Allah ya sa muna yi da shi yi da ba dan shi ba Allah ka kare mu makarantunmu na addinin musulunci Allah ka taimake su Allah ka agaza musu Allah ka sami lafiya mu kare lafiya ɗalibanmu duk inda mu- duk inda suke a cikin duniya Allah ka tsare su ka tsare mu gabaki daya Allah ka biya bukatun su namu gabaki daya ya Allah kai ne Allah kasan mu Nijar Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zama lafiya shugabanninmu Allah subhanahu wataala ya ƙara musu imani da adalci Allah ya sa su jagorance mu cikin adalci Allah sa kuma su yi lafiya su kare lafiya. Malamanmu da suka ɗora ma kan turba ta sunna Allah ka yi musu rahama. Masu rai Allah ƙara musu imani da adalci. Idan lokacin su zamu yayi Allah ka haɗa mu cikin jannatul firdaus. Ya Allah muna roƙonka Allah ka shiga mahaifanmu. Allah ka shiga iyayenmu. Allah ka shiga kakanninmu. Allah ka shiga iyayen kakanninmu Allah ka ji kan musulmi maza da mata waɗanda suka rasu masu ran Allah ka ba mu cikawa da imani idan lokacin mu yayi Allah ka haɗa mu cikin jannatin firdaus ya Allah ƴan kasuwanmu da ma'aikatanmu da ƴan kwadagonmu da masu neman ilimi Muhammadiyar da boko da masu karanta da wa'azuka Allah ka sanya albarka da alkhairi a cikin dukkan rayuwarmu Allah ka shige mu ka shige yaranmu yaranmu ƴan mata waɗanda ba su da mazajen aure Allah kai ne Allah Allah ka aurar da su ga mazajen kwarai. Zawarawan mu Allah ka aurar da su ga mazajen kwarai, mu da muke da auren Allah ka zama da mu lafiya. Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa. Talauci, daga kanaka ya Allah kai ne Allah Allah karba mu da shi ya Allah. Allah subhanahu wata'ala ya sauka da sabon arziki a cikin ƙasa da gari. Allah kuma ya tsare mu ya ba mu zama lafiya. Ya Allah mu ba kowa bane. bayin daga cikin bayinka muna kaskantar da kai a gare ka Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin Allah ka shirye mu ka shirye yaran mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu Allah ka yi albarka a cikin rayuwar mu Allah ka sanya mu a cikin ma'abuta tauhidi Allah ka sanya mu a cikin ma'abuta tauhidi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين